bismillahir rahmanir rahim alfiya ibn malik alfiya ta dan maliki inji malaman zauri ko ba haka ba yace wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabu mudari an in ariya min nuni tawkidi min nuni tawkidi mubashirin min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inafin kayaruna manfutin ko ba haka ba su malaman dole suna nasu usulubi da suke karatu irin waɗannan abubuwa wato usulubi na gamat na halakat za su ce wa fi'ilu amrin wa mudiyin buniya wa arabu mudari an in ariya min nuni taukidi mubashirin wa min nuni inafin kayaro na manfoten ya ce to lamma faraga min bayanin mu'rab lokacin da ya kare bayanin al-mu'rabi wani abin da ake yi ma i'rabi wal mabni da sunan da ake yi ma mabniyun wanda an ka gina min al-asma'i daga sunaye shara'a fi bayanin mu'rabi wal mabni min al-af'al shara'a nan ya fara kenan an gane ko bayanin abin da yake na mu'rabi da mabniyun da cikin af'al wa mazhabul basriyina mazhaba ta yan basra kun san lahu shi shi da mazhabobi manya guda biyu mazhaba ta basra da mazhaba ta kufa amma akwai madrasa guda hudu manya madrasa ta basra madrasa ta kufa madrasa ta baghdad da madrasa ta andalus sai ka karance su in ka karance su kaga masailul khilaf akwai al-insaf fi masailul khilaf na imamul ambari akwai kuma littafin abin nan na Sheikh Tantawi Sheikh Al-Azhar na masailul abin nan at-tarikh an-nahw nash'atu an-nahw wa tarikh ashharun nuhat ka gani mas'alolin da aka yi sabani cikin su da rajihi da kuma mas'alolin da yanzu ake tattauna akan su musamman a majma' al-lugha al-qahira da sauransu in ka karanta tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya na ɗai da na biyu da na uku da na hudu da tashihatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif guda ne shi da kuma qararatul al-qararatul nahwiyya wat tasrifiyya li majma' al-lugha al-qahira na Khalid al'usaimi za ka ga matsaloli na lugha haditha waɗanda ake tattauna a kansu ina fata an fince sai a zagi da mace da sauran littattafai ya ce to wa mazhabul basriyin mazhaba ta malaman basra duka a ƙasar iraki ne basra annal i'raba hadda bagdad ai ƙasar iraki ne ko ba haka ba andalus kuma abin da ƙasar abin da spain a yanzu spain annal i'raba aslun fil asma'i shi i'rabi asalinsa cikin sunaye aka same shi amma far'un fil af'ali a cikin fi'illai ya zama tomi far'i ne ma'ana reshe ne fal aslu fil fi'li al bina'u indahum su a wajen su fi'li asalin shi mabniyun na wa dhahaba al kufiyuna malaman kufu sun tafi cewa ila anna al i'raba shi i'rabi aslun fil asma'i wa fil af'ali wato asali ne a cikin sunaye da cikin fi'illai wal awwal huwa sahihu mallan yace na farkon shine wato abin da shine sahihi ko ba haka ba to a wajen mallan kenan ya kamata ya ce wa sahihu indi saboda yan ta'adda wani zakwai ce to ko ka san shi wanda ka so ya saba ma duk fitowar da kan basuwa to jiran ɗaya shika shi inda ka karkata sai ya ce to ba hakan nan ba na fata mun ci ba tsaya shika shi duba ba shan abin da ka kodi akwai dalili ko dalili ya je ka ce ga inda ka karkata sai ya ce to ba hakan nan ba tunda ya je akwai sabani ba sai ko kun fahimta ba wanda ka so ya saba ba da ka ba da fatawa ko ba sai ya tsaya ya dubi dalilan ka ba ko bai a'a shi dai ya ji ina na kai sai ya ce to shi bai yarda da wannan saboda son saba ba kamar da yan shi'a suka ba da fatawa wai dan shi aka tambaya idan babban malaman su da suke cewa idan mutum ya je ga gari babu malamin shi a ko guda duk malaman sunna na to yanzu kuma shina son shi fatawa ya san matsayin addini ya zai yi sai suka ce ya je ya tambayi malamin sunna in ya bashi fatawa to sai shi aiki da sabanin ta ya dace da abin da Allah ke so kai bala in kuna karanta littafin aqida shi akwai hatsari Allah ya kyauta ya ce to wa naƙala diya'uddin ibn al-ilj fil basti ko ba haka ba diya'uddin ibn al-ilj asalin ilji shine wato katun mutum an gane ko amma da tana yiwa suna ne aka sanya mishi haka fil basit a cikin littafin sana ake kira al-basit anna ba'd an-nahwiyyin dhahabu ila anna al-i'rab aslun fil af'ali far'un fil asma'i kaga an samu mazhaba uku kenan su sun tafi cewa asalin irabi asali ne cikin af'al far'i ne a cikin sunaye sun juyar da wannan mazhaba shi yasa in kana son ilimi sai ka san maganganun da aka yi kan mas'ala to sai ka neman mata dalilanta sannan sai ka gane dalilin waye fi karfi sai ka samu karatu an yi magana uku to cikin su wacce magana ta fi karfi to galibi kuma cikin ilimin nahwu zaka iske ta'lilat ne nahwiyya aqliyya galibi tarjihi ne ake yi ina fatan an fahimce ni to mun ji wannan magana ko in ka diba can cikin hamish ya kawo abin da hamish na biyu ya kawo maganganu muhiddin abdulhamid babban malami na kasar misra wanda ya yi fice musamman akan tahqiqin littattafan nahawu ya yi tahqiqin arfiya ya yi tahqiqin mughni labib an kutub al-arib in ban manta ba muhiddin abdulhamid kuma ina ganin ya yi sharhin muqamatul hamadani ba hariri ba hamadani mukama ta hamadani wanda muna fatan in Allah sa an kare mukama wannan da ita ta hamadani za a hada su tare a tafi tare da su a maimaita waɗanda ba a yi ba ina fata an fahimci ni babban malami ne na kasar Misra yace to wal mabniyu min al af'ali shi ko mabniyu a cikin al af'ali darbani kala biyu ne an gane ko ahaduhuma na farko mattufiqa ala bina'ihi wanda duk an yi ittifaqin mabniyun na wa huwa al madi shine fi'ili madi wa huwa mabniyun ala al fathi ana gina shi ne akan fataha nahwu daraba wa talaqa ma lam yattasil bihi matuqab bai hadu da shi ba wawu jam'in wawul jam'i fa yudammu sai ay masa damma an gane ko aw damiru raf'in mutaharrik ko ko damiri na raf'a mutaharriki in mun kace wawu jam'in zahabu zahabu an yi mai damma dan wani kai yazo bai samu misali ba ko ba haka ba qasadu ko ba haka nan bane aw damiru raf'in mutaharrik ko damiri na raf'i mutaharrik wanda yake mai damiri na raf'a ma'ana wanda ke nuna mutun shi aikata aiki al mutaharrik wanda yana da haraka fatha ko kasra ko damma qara wato qara tu qara tu kaga nan da ka kawo tu sai zama to mi sai zama to fa'il qara tu to ta'un din nan fa'ili ta kuma ta san an yi fi'ili madhi su abin nan sukuni asalin sa kuma fataha ne qara'a ne tunda qara'a ake cewa fi'ili madhi to aka ce qara tu to ai saboda ka kawo dhamirul murrafi'il mutaharrik shi yasa an kai ma alif sukuni kaga yasa an canza masa wasali ba sai ko mun fahimta ba mun gane ko amma banda ta'ul ta'disul mutaharrika qara'at kaga ita qara'at yana da matsayin shi qara'a والثاني نبي اختلف في بنائه an yi sabani akan cewa shin mabniyun na ko mabniyun bane an gina an gina shi ne ko ko ba ginanne bane warajihu annahu mabniyun malan yace abinda an rajihi abinda an karin jayas ar-rujhan kenan wa huwa fi'lul amri shine fi'ili amri lahu idrib ko ba ka ba ka buga muna da malami yace kai shi malamin nan shi yana bashi mamaki da ibnu da mai sharha kullu in zaka misali sai ka fi'ili na idrib idrib bugu bugu yace bugu yayi yawa can cikin alfiya akwai baiti ibnu malik ya kawo idrib da ya bada misali da daraba sai ce aha ya ce ashe mai sharha daga nan na ya ɗauko ga al'amari idrib ka buga wa huwa mabniyun inda al-basriyin a wajen basriyin mabniyun na ko ba haka ba wa mu'rabun inda al-kufiyin kuma mu'rabun inda al-kufiyin ma'ana ana masa i'rabi to tunda su kufiyin suna ganin cewa majzumun ne bilamil amri an gane ko akwai lamul amri muqaddara wa asluhu litadrib to litadribna sai an ka ce idrib an ka shahi lamul amri ina fata an fahimce ni su a wajen kufiyun amma su jan basu da kawai idrib wato fi'ili amrina mabniyun ala sukun wal mu'rabu min al af'ali shi ko wanda akai ma i'rabi daga cikin fi'illai huwa al mudari' shine mudari' asalin kalma ta al mudari' tana nufin al mushabih wanda ya kamanceceniya domin yayi kamanceceniya da al asma'u wajen dauka harakatul i'rab an gane ko wala yu'rabu illa idha lam tattasil bihi nun tawkid ba ai masa i'rabi sai in nun tawkid bata hadu da shi ba aw nunul inafi ko ko nunul inaf nunun ta mata famisalin nuna taukidin mubashara ita ku nuna taukidi biyu ce akwai mubashara wadda ta haɗu da shi kai tsaye tadribanna an gane ko wal fi'lu ma'aha mabniyun 'ala al-fathi ko ba haka ba wala farqa bayna al-khafifati was thaqila kenan in nuna taukidi ta haɗu da fi'ili mudari'i kai tsaye kai tsaye to shikenan nan mabniyun na muttafaqun alayhi ko khafifa ce ko thaqila fa in lam tattasil bihi kenan in nuna taukidi bata hadu da shi ba shi fi'ili mudari'i lam yubna an gane ko lam ba asalin shi lam yubna ne sai aka ce lam yubna ba za a gina shi ba wa dhalika kama idza fusila bainahu wa baina alif ithnaini kama idan an ka samu alif an ka samu an rarraba tsakanin shi da alif ithnaini alifin wanda ke nuna mutum biyu sun yi aiki hal tadribani wa asluhu hal tadribani nini to tunda akwai nunun waccan nunun an shafe ta fashtama at-thalathu nunatin sai nunun uku sun ka hadu fa hudifatil ula sai aka shafe ta farko wahiya nunun raf'i karahata tawalil amsal saboda an kyamaci abubuwa guda uku su hadu fasara hal tadribani kenan tadribani ko ba haka ba an ka shafe ta dole sai an sai abin وكذلك يعرب الفعل المضارع اذا فصل بينه وبين نون التوكيد انا اعرابin sa idan ya hadu da nunut tawkid ko ba haka ba amma wa idan fusila bainahu wa bain nun at-tawkid idan idan fasala bainahu wa bain nun at-tawkid wawu jam'in wawu jam'in shine afa'ili kenan aw ya'u mukhatabatin kenan idan wawul jama'a ce ta zo tunda ta mai zancan alif ithnaini wawul jama'a ko ko ya'ul mukhataba nahwu hal tadribunna ya zaiduna wa hal tadribinna ya hindu wa asluhu wa aslu tadribunna tadribunanna tunda tadribuna ake cewa ko to kuma sai aka ƙara nunun to sai aka shafe nunun daya malam yace fa hudifatin nunul ula an shafe nunun ta farko litawalil amsali saboda haruffa tamkar juna sun biyo bayan juna sun yawa kama sabaka kenan tawali aibin juna ko fasara tadribu tadribuna tadribuna fa hudifatil wawu liltiqa'i sakinaini sai an ka shafe wawun kina harafi bi an ka shafe wawu liltiqa'i sakinaini saboda sakinaini sun haɗu fasara tadribunna an gane ko wa kadhalika tadribinna tadribinna asluhu tadribinanna tunda mace ce anti tadribina to kuma sai an ka ƙara wata nunun wa an gane ko to shi da malam yace wa a'rabu mudari an in ariya min nuni tawkidi mubashirin in bai hadu da nunu tawkidi mubashirin ba fa shartu fi i'rabihi an ya'ra min zalika sharadin i'rabin mudari'i ya tsirauta shine an ya'ra an gane ko daga abin da ya tsirauta na al-uryan ko an ya'ra min zalika wa mafhumuhu malam yace abin da ake nuni da mafhum kishiyar haka annahu idza lam ya'ra minhu yakunu mabniyan in fi'li bai tsirauta ba daga nunut tawkid mubasharatan fi'li mudari'i to zai zama to mabniyun na fa ulima malik yace sai an kasan anna madhhabuhu madhhab shi ibnu malik anna al-fi'l al-mudari'a shi fi'li mudari'i la yubna ba a gina shi ba a gina shi illa idza basharatu nunut tawkid sai in nunut tawkid ta hadu da shi an gane ko gashi nan hal tadri hal tadribanna ya zaidu fa illam nan kenan nunu tawkid ta hadu da shi mubasharatan an gane ko ta hadu da shi mubasharatan fa illam tubashirhu amma in bata hadu da shi mubasharatan ba ubri ba za a yi masa irabi wa hadha huwa madhhabul jumhur an gane ko wa dhahaba al akhfash imam al akhfash ɗaya daga cikin malaman lugha na hau kenan yattahi cewa ila annahu mabniyun ma anun tawkid kawai shi fi'ili mudari'i mabniyun na tare da nunu tawkidi sawa'an ittasalat bihi nunu tawkidi aw lam tattasil ko ta haɗu shi kuma ta haɗu shi ba mubasharatan ko ghairu mubasharatan wa nuqila an ba'dihim wa nuqila an tiratu wani ra'ayi annahu mu'rabun wa in ittasalat bihi nunu tawkidi wasu ce kai ko nunu tawkidi mubasharatan ta haɗu da shi mu'rabun na na fata an fahimce ni wa misalu mattasalat bihi nunul inath misalin shi ko wanda nunul inath ta haɗu da shi an gane ko alhindatu tadribinna ko ba haka ba wal fi'lu yadribna yawa yadribna wal fi'lu ma'aha mabniyun ala sukun ko ba haka ba tunda ba'un tana da sukuni wa naqala al musannifu rahimahullahu ta'ala fi ba'd kutubihi a cikin sashen littattafansa kaga wannan yake nuna maka cewa ba wai sharha ce kawai ke ba a'a yana bibiyar littattafai da dama littafin ibnu malik wani wanda ba wannan ba annahu la khilafa fi bilafi al fi'l mudari'i ma'anul inath babu sabani cewa fi'ili mudari'i tare da nunun ta mata ko ba kan gaba mabniyun da walaysa kadhalika bal al khilaf mawjud an gane ko wa mimman naqalahu al ustad abul hasan ibn usfur ko fi sharh al idah kaga wannan sai nuna maka malami yana bincike in malami faɗi magana ba wai tsaya da kai ka saki ba kana iya kai bincike gano shi hakikatan haka ne ko ba haka ba ina fatan kuna fahimta ta kenan fi'ili mudari'i in nunut tawkid ta hadu da shi mubasharatan mabniyun na shine zance mafi inganci amma in bata hadu da shi mubasharatan ba to ba mabniyun bane ina fata ana fahimta ta sai dai ya zama to an shafe wadansu haruffa mi zai nuna mana cewa muniyun bane saboda haruffan da an ka shafe tsakanin shi da fi'ilin akwai wasu abubuwa yaya za mu gane shi ku tsaya mu bada misali saboda wani biyan abu da alaka da qur'ani matsala yake kawowa la tarkabunna tabaqan an tabaq asalin shi la tarkabunanna tunda tarkabuna ake cewa tarkabuna kuma shi ne asalin fi'ilin ba tarkabuna sha'ir ya ce in tarkabuna rukubul khayli adatuna za a ji wajen yaki aw tanziluna fa inna ma'sharun nuzul la tarkabunna to tarkabuna na kuma sai an ka ƙara nunu tawkid nunu tawkid athqila to kenan la tarkabunanna nunun uku sun hadu sai an ka shafe ɗai litawalil amsal saboda sun yi nauyi to ita ko nunu taukidi ta farko tana da sukuni tunda in kaga shadda harafi biyu na guda suna da sukuni to guda da sukuni wawun na da sukuni sai aka shafe wawun ta biyu sai aka ce la tarkabunna tabaqan an tabaq tunda an shafe wadancan ke nuna cewa mu'rab ina fata ana fahimta ta sannan as-saqilatu wal khafifa akwai nunu taukidi as-saqila al khafifa wacce ta tafi karfi as-saqila ko tunda ya an ce abu saqilun na kusa akwai matsala ko ko ko wani al'amari an ka ce saqilun na kasan dai in dai ba qur'ani na ba inna sanulqi alayka qawlan saqila muhimmin qur'ani ala ayyati hal sai malaman balaga sun ka kawo wani abu yana da muhimmanci in ga muku shi shine cewa nunu tawkid al-khafifa bata kai karfin nunu tawkid saqila ba shi yasa a cikin suratu yusuf malamai suka ce wannan mata da ta nemi annabi yusuf ya abin nan ya kwanciya da ita ya kiya tace wala illam yaf'al ma amuruhu tace la yusjananna wala yakunan min as-saghiri kaga wala yakunan ai wala yakuna sai ta sa nunu tawkid al-khafifa amma la yusjananna sai ta sa mai tsauri mai nauyi to me dalili malaman balaga tashi hankali na suna binciken kowane harafi kowace kalma cikin alqur'ani ka rinka karanta littafin at-ta'birul qur'ani na ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i ban ce dukkan abin da faɗa gaskiya bane amma shina samun dacewa shina da kuma lamasatun bayaniya na ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i yana da balagatul kalima fi ta'bir al-qur'ani wani wuri na samun dacewa wani wuri na samun dacewa amma dai alal akalla zaka karanta ka samu fa'ida ko ba haka ba da littafan da suke bayani kan balaga ta al-qur'ani kamar at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur zaka ga yana kokarin bayani kan balaga ta alkur'ani amma ka karanta ka'idodin balaga dan in ba karanta ka'idodin balaga ba in kana karatu at-tahrir wa tanwir duhu zaka gani karasa inda kake sai ga an yi kuffir ko ba haka ba eh wajen aqida wani lokaci na tare da aqida ta ahlus sunna wal jamaa wani lokaci kuma yana karkata zuwa ga aqida ta ash'ariyya amma wannan muna bayani shi ne saboda fa'idar da ke cikin littafi kasancewa malami ya kuskure ba shi ke hana maka ba ba za ka amfana da fagen da yayi fice ba dan har jami'an Madina yanzu suna amfani da at-tahrir wa tanwir Saudiya ma kursi Malika Abdullah ta Saudiya ta buga ma wani littafi kan bahasin da an kai akan al-ijazul qur'ani akan na kalma na balaga da aka ga dashi yana da kyau kursi malika abdallah shi ya dauki nauyin buga wani littafin ina da shi a gidana to menene hikimar malamai sun ka ce nunu tawkidu saqila ai ta fi karfi ko suka ce dalilin da yasa da ta ce la yusdananna tana da hanyoyin da za ta iya bi ta sa a daure shi amma wala ya kunan mina saghina zai zama to kaskantacce sai ta kanunu tawkidul khafifa saboda ba ita adda ikon kaskantawa ba kana iya ka daure mutum ka kashi gidan kaso amma sai ka kara mai daraja kaskantawa wanda al'amari da Allah sai ka kama mutum ka daure shi ka yi mai duk ka zage shi ka ci mutuncin sa yi duk abin da kaka iya yi ka bata sunansa amma sai ka kasa kaskantar da shi amma kada daurewa wannan kana da iko shi yasa to can da ta sa abu na mai yiwa sai ta ce la yusjananna da abu da tana da iko akan shi matan mai mai martaba ta ko mu ce mai babba excellence honorable da english ko amma wala yakuna min as-saghirin zai zama turkacin kaskantacci sai ta sa abu na wanda ba tabbas bane shi yasa bata ka nunu tawkid as-saqila ba dan ba ta da tabbacin tana iya kaskantar da shi mallamai sun ka faɗi in kun yarda to in kuma ku yarda ba fa ni dai faɗa muku ɗani assalamu alaikum